من سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل دلالة في النار bayan haka ‘yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatuhu muna masu farawa da jaddada godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin rahama shi da tausayin shi nuna mana wannan lokaci mai tarin albarka a inda muke tafsirin alkur'ani mai girma wannan kuma insha Allahu ta'ala a wannan shekara shine darasinmu na biyar daidai a cikin wannan sura mai tarin albarka ita ce suratul baqara wanda yayi daidai da biyar ga watan Ramadan hira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina shekara 1445 wanda yayi daidai da sha biyar ga watan uku miladiya shekara 2024 iya inganta kai tsaye ana tsaron mu daga Masjid Abdullahi bin Mas'ud radiyallahu anhu masallacin da aka yi sani da suna masallacin tashar Madarufa taken karatun namu shine karatun hadisi annab Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da aiki da shi shi aka dai zama lahiya ga musulmi ya roƙo Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ikon karanta daidai da fassara daidai da kuma aiki da daidai jiya idan uwa ba su manta ba mun tsaya inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wallazina yu'minuna bima unzila ilayka وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أي سنة وند سكي إيماني da abin da Allah subhanahu wata'ala ya samkar muka kai annan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shine alqur'anul karim wa sunna shine ai alqur'ani da hadisa annan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa ma unzila min qablika da littattafan da Allah subhanahu wata'ala ya sabkar kahinni kahin alkur'ani irin su attaura da injila da zabura da sauransu Allah ya ce wa bil akhiratuhum yuqinuna kuma suka sakankance suka yarda suka yi imani da ni da abin da ake ce ma alqiyama alqiyama shine da yake wa bil akhiratuhum shine ce ismun lima yakunu ba'da al maut suna ne na duk abin da zai faruwa bayan ni bayan mutuwa a jiya mun tsaya dangance da abu na farko da ke haruwa da mutum bayan mutuwa shi ne tambayoyi a ni a cikin kabari wanda mun ɗanyi bayanin hadisin bara bin azim hadisa annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda yake ɗayanku in ya mutu Allah zai aiko mishi mala'iku a cikin kabari shi za su yi mishi tambayoyi guda hudu za su ce mishi man rabbuka wane ne Ubangijinka, wa ma dinuka, mine ne addininka, wa ma za ta ƙuli fi hajar rajulun da zai isa fikum, ni za ka cewa dangance da wannan ɗan aikin da Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko a cikinku, sannan kuma wa ma amaluka mine ne aikinka, a cire shi a mai da inda zai shiga da kuwa. sannan za a ce min menene aikinka so jiya mun yi bayani a gulguje mu yi bayani a gurguje dangance da ni dangance da wannan tambayoyi na cikin kabari wajibi ne musulmi ya yi imani da wannan tambayoyin gaskiya ne tunda annan muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi ya ba da labari wannan abubuwan za su haruwa bayan shi sai mutum ya yarda rayuwar kabari wata rayuwa ce da ake ce mami rayuwar barzak duk wanda ya mutu yana wani wuri ne yana cikin wani dandali ne kamar da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya bayani yace shi ya bar duniya kuma bai je lahira ba kamar da wani dan kaso yayi wata waka yake cewa kharajna min ad-dunya wa nahnu min ahliha yace shi dan kaso ne yake kharajna min ad-dunya mu mun hito daga duniya amma dai muna cikin duniya mu ba matattu ba mu ba rayayyu ba in mun ga wani ya zo sai mu ce ni wancan ya zo daga duniya to barzaku shine masabci na harko da Allah subhanahu ta'ala yake ma bawa bayan ya mutu daga mutum ya mutu yanzu an kai shi makabarta to an kai shi barzaku ne ba lahira ya tafi ba ba lahira ya tafi da yana ina yana barzak to Allah subhanahu ta'ala yayi mana ni kyakkyawan gujiri na zuwa wannan wurin wanda annan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace wannan wuri kamar shine dandali shine frontier wanda yake tsakanin alkiyama tsakanin wannan wurin da lahira duk wanda yake nan yana gaf da yaje lahira muna fahimta yan uwa shi ba duniya yake ba kuma shi ba lahira ba yake annabi yake tun nan mutum zai fara samun abin da ya aikata in alkhairi ka aikata tun nan za ka fara ganewa wannan tambayoyin da muka yi bayani in an tambaye ka man rabbuka waye ubangijinka kace ubangiji na shine Allah a ce ma menene addinin ka kace addini na shine musulunci a ce ma mi za ka cewa game da wannan ɗan da Allah ya aiko cikin ku annabi ya ce in musulun kirki ne zai ce Muhammad sai su ce mishi na'am sai ce to ya zo mana da gaskiya ya zo mana da bayanai daga wurin ubangijin shi don haka mu mun imani da shi mun gaskata shi mun yi imani da duk abin da annabi ya ba da labari in ka ba kuma in ka yi imani sai su ce wa ma amaluka menene aikin ka sai ka ce qira'atul qur'ani aiki na shine karatu alqur'ani sai mala'iku su ce wato jiya ka kallahu hagu mutum na jiyawa sai ya ga wutar jahannama ta zaburo za ta kawo shi sai ya ji tsoro sai su ce to ya kalli dama kana kallon dama sai ka gani imomin aljanna ka fara ganin kayan daɗi ka zaɓi da su ce a'a zamna ba yanzu ba kwanta su ce ka ga wai in bala'in da ka gani da baka amsa tambayoyin ba da can wuta za ka amma yanzu tun da Allah ya ma ni'ima ka amsa to shi kenan za ka shiga aljanna amma yanzu kahin nan kwanta ta yi kwana irin kwanan da angula ke yi shi yasa za ka ga annan muhammad sallam yake siffanta wanda suke wanda suka mutu mutanen kirki suka alƙiyama ko kwanan da za su duk shekarun da za su ba za su yi kamar su yi kwanan rana na 'yan mintuttuka suka suna cewa ni mun ba asala min man qadina haza mun muna kwance muna hutawa ne ne ya tado mu duk shekaran da muke yi amma in yayi aiki alkhairi in kuma bai aiki alkhairi ba duk shekarun da ya za a yi ta liƙa mai tashi kamar yanzu misali ka kalli fir'auna a shekarar fir'auna nawa da mutuwa dubunnai amma kullum Allah yana ƙara ɗanɗana ma fir'auna azaba to ba fir'auna kaɗai ba ha har da wanda suka kawo ce ma annan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ai Allah cewa إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون لفرعون الله فأتى فرعون الرسول كامي فأخذناه أخذا وزيلا الله يتي حقيقة من أيكا وفرعون دمنزو وانا منزو أكا أيكا مشي شين النبو موسى فأتى فرعون الرسول فرعون يساقا ما وانا منزل دا الله أيكو مشي to Allah yake ce mana ku ba mun aiko muku ne kamar yadda muka aika mishi kenan wanda ya saba mu shirya annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya mutu to zai dandana azaba shi shi ma cikin kabari wannan tambayoyi in Allah bai taimake mutum ya amsa ba za a ce ba waye ubangijinka mutum ya ce ha ha la adri ko menene addininka ha ha la adri me annabinka ha kai kai kana yi sai su mala'iku su yi tauhara idan karamin mutum tashi yadda yanzu kai in ka gasa kaza ko ka soye ta ko zabo kana ci kana jin daɗi ko to haka mala'iku su dan karama ta shi daɗi suke yi saboda ni bauta Allah subhanahu wa ta'ala ya ce la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'maruna ba za su saba ma umarnin Allah ba yadda ka ga yanzu kai ka yanke kaza ka ci kana jin daɗi ko to haka mala'iku su dan karama ta shi su ma suna jin bauta Allah subhanahu wa ta'ala suke yi bayan wannan akwai abu da zai faruwa na gaba shine ni za a busar ƙaho busar ƙaho mala'ika israfil ko shine ni zai busa ƙaho in ya busa na harko duk wani abu da ke ni duniya ni zai zai zama ya mutu babu shi ko kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ce kullu man alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram duk abin da ke duniya zai zamo babu shi wa zai saura shine huskar ubangijinka madaukakin sarki sannan zai busa ta biyu yau mai faku fi suri fata'atuna to sannan duk wani abu duk wani abu da ke da kai cikin ƙasa baki ɗaya zai fitarwa Allah ya ce ranar ne za ki ga mace mai ciki ta ba hatsawa za ta yi ta aihu ba nan sanin mu ne in mace za ta in mace za ta aiwa sai an kai ta likita ko an yi ta shahotta ha ana ya hakuri ana ya hakuri to amma bala'in alkiyama ko tsayawa ba ta za ta aiwa dan tana gudu za ta aiwa shi shi ma jaririn saboda bala'i ya tashi ya gara da gudu ka taba ganin jariri na gudu to bai ga bala'i ba ha to Allah subhanahu wa ta'ala ya muna kyakkyawan ƙarshe saboda ni Allah yake ranar kowa a hargitse shi kowa Allah yake cewa alqari'a man qari'a wa ma adraka man qari'a sai ce ni yawma yakunu nasu kal farashil mabsus ka kalla yanzu kamar a ce tsuntsaye suna sama iske duk sun yi dakuna kawai ce sai aka zo aka kare wannan iske ya faɗi in tsuntsuwa ta tashi tahiya ya suke tashi kowace tana tashi ne hankalinta a tashe ko to bala'in alkiyama ya yi wannan za a busawa kowa kowa yana ta kan shi kowa yaro ƙarami gudu babba gudu kowa na cikin tashin hankali kowa na cikin lullafi wa Allah ya ce za ka ga mace mai ciki ta zazzaje abin da ke da kwai cikinta za ta amsa kira Allah subhanahu wa ta'ala za a haɗuwa ina ne shi ne filin alƙiyama shi ne aika Allah subhanahu wa ta'ala yake ba mu labari shi sotul fajr ko yake ta wa ja'a rabbuka wal malaku saffan saffa ai ubangijinka zai zo tare da mala'iku ne sahu sahu filin alƙiyama kenan Allah ya ce waji a yau ma izin bi jahannam jahannama ma ranar nan za a zawa da ita to kuma bayan wannan sai wani mataki na gaba wani mataki ne akwai sirati ko kayan sirati kuma akwai ne rabon littafi ko kamar yadda Allah subhanahu wata'ala yake cewa wa idza sufi nushirat ta san alƙiyama wani ya ɗauka cewa tun da an ce littafi in aka baka da hannun dama ko da hannun hagun sai mutum ya ɓoye hannun hagun baya sai ya bar hannun dama haka jira ce a zo a miƙa mai littafi ko da ko shi ba mutumin kirki bane ba ai Allah subhanahu wataala ya ce wa kuntum azwajan salasa ko fa ashabul yamini ma ashabul yamini wa ashabul shimali ma ashabul shimal sai ce mi wasabiquna sabiquna ulaika almuqarrabun alqiyama Allah yace akwai wanda za a ba littafi da hannun dama sannan akwai wanda za a ba littafi da hannun hagu sannan akwai wanda ba a ba littafi Allah yace kun san suwa ne wanda ba a ba littafi Allah yace ai su ne makusanta na sullatun min al-awwalin wa qalilun min al-akhirin to Allah subhanahu wa ta'ala ya samu daga cikin su sune ake cewa as-sabiquna as-sabiqun su a al-qiyama ba a musu hisabi ba a ma ba su lissafi ba a ba su lissafi kawai Allah zai ce ku ce ku tayi aljanna kuma akwai su cikin al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi yasa sai Allah yake cewa wa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fa yaqulu ha umqra'u kitabiya Allahu akbar Allah yake kaga wanda aka ba littafi ta hannun dama me yake cewa ha um kai jama'a ku dibi ku dibi littafi na yanzu ta hannun dama ku diba ayyukan da ne sai ce ni inni zanantu anni mulaqin hisabiya dama ina kyautata mu Allah zato ga irin sakamakon da zan samu Allahu akbar Allah ya samu daga cikin su shine wani Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fa yaqulu a na dai hannun da cikin suratul buruj ne ko suratul inshiqaq wa amma man utiya kitabahu a a bi yaminihi ne inda fa sawfa yuhasabu hisaban yasira Allah ce kaga wanda aka ba littafi ta hannun dama zai fuskanci ni hisabi mai sauki Allah kamar hisabi mai sauki wa yanqalibu ila ahlihi masrura zai ji a cikin dangi zai ji a cikin mutane na horin ciki saboda ni ya samu kyakkyawan sakamako Allah ya ce amma wa amma man utiya kitabahu bi shimalihi wanda aka ba littafin shi da hannun hagu bi zai cewa fa yaqulu ya laitani lam uta kitabiya kai kai so Allah wajen wannan littafi a a ba shi bane ke sa ya laita ni lam uta kitabiya walam adri ma hisabiya ya laita ha kanat al qadiya shan kuma bai ce Allah subhanahu wataala yake cewa wa amma man uti kitabahu wara'a fa sawfa yad'u subura wa yasla innahu innahu zanna allan yahuru bala inna rabbahu kana bihi basira sabida ni wai su wasu sun dauka cewa tunda da hannun dama ne sai suka boye kuna ganewa sai suka boye hannun hagu to su kuma Allah ta kadin yake wa idan su wasu nushiratu zai watsa su ne in aka watsa kowace kowanne littafi zai je wurin mai shi ba a bukatar sai an miƙa ma sai ce lam'uta kitabiya Allah ce kaga wanda za a ba littafi da hannun damo hagu wasu daga cikin su sai su ce ni ya laita ni nan uta kitabiya kai tona ni wanga rana bin ma samu littafi na ba walam adri ma hisabiya bin ma san wuta za ni ba ko aljanna sai Allah ya ce wa amma man utiya kitabahu wara a zahari ko wanda muka ba littafi ta hannun ta baya ha fa sawfa yad'u subura ranan ne zai kira hallaka ya shiga uku Allah ce ni fa sawfa yad'u wa yasla sa'ira sannan Allah yake za mu sa shi cikin wuta wanda ake ce masa sa'ir innahu kana fi ahlihi masrura Allahu akbar a a fa sawfa wa yasla aha kure jiba a ku diba a daidai ne ko a بلى إن ربه الله سبحانه وتعالى yake cewa wa amma man utiya kitabahu wara zahari fa sawfa yad'u subura wa yasla sa'ira innahu kana fi ahlihi masrura tabbata haka ne innahu kana fi ahlihi masrura innahu zanna an la yahur a nan duniya ana ta ce mishi abu Allah shin Allah ya ce sauraron waka babu kyau kallon film cin amana ƙarya saba alƙawari yaudara duka ce a haba ba komai bane aljanna ta ne rabu a sai Allah subhanahu wataala yake cewa innahu zanna allan yahur ma ma'ana yahur babban sahabi ibnu abbas yake cewa wannan kalmai kama yahur abinda kake tunanin in ya kai har abada ba zai dawo ba su suna tunanin ni ba wani abu da za a ce mami alkiyama to kun ga wanda aka ba littafi ta hannun hagun ko ta hannun ko ta baya irin bala'in da zai fuskanta shi kuma littafin da za a baka shine na ayyukan da kai da aikin da kai shine Allah subhanahu wata'ala yake cewa yawma tajidu kulli nafsin ma amilat min khairin muhdara ranar da kowace rai dukkan ɗan adam baki ɗaya za su samu yau mata yi kullum sun ma'amila duk aikin da suka yi za su nan an halarta musu min khairin na alkhairi Allah ta mu yi aika alkhairi biya Allah ya ce wa ma'amila fi su'in haka miyagun ayyukan da muka yi za a zubo su su ba ga su nan Allah ya ce tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ila ranar nan ne mutum zai cewa ina ma a ce tsakanin shi da laifi kaza ya yi nisan gabas da yamma na duniya ina ma a sa tazara mai nisa tsakanin su shi yasa Allah subhanahu wata'ala ya ce wasu daga cikin su sai su ce ma li hadal kitab wanga wani irin littafi ne la yughadiru sabiratan bai ban ɗan kalamin laifi ba wala kabiratan bai bar babba ba illa ahsaha dukka sai da ya kiyaye ni dai daga na ce shege aboki na ashe mala'iku sun rubuta daga na ce shege ya tsawa ashe mala'iku sun rubuta duk abin da kai ma yan fi min qawlin illa ladayhi taqibun atid sun rubuta sai ki gina mali hadar kitab kun wanga wani irin littafi ne la yugadiru sabiratan bai bar dan karamin laifi ba ni dai wadda ya kalmai a ce an rubuta wala kabiratan kuma bai bar babba ba ashe gulmar da na yi gata nan ashe ƙarya da na yi gata nan wurin Allah ya ce a'a wajidu ma amilu hadira ai abin da kuka aikata ne shine kuka rissa wala yazlimu rabbuka ahada ai ubangijinka ba zai zalunci kowa ba ubangijinka ba azzalimin sarki bane ba haka na daga cikin uwa abubuwan da zai faruwa ranar tashi alkiyama shine ne saradi Allah ya ce wa in minkum illa waridha babu ɗaya daga cikin mu face sai ya bi ta saradi kowa haka annan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake saradi wani abu ne wanda shi dai bai kai girman gashi wanga ba amma duk wani abin kaifi da ka sani a duniya ya ji shi kaifi shi ne kowa zai bi ta nan kuma sai an zo za a ƙetare sana'in sai Allah ya buga wani duhu duhun da ya yi duhun kabari wani duhu ne wanda ke cike da tashi hankali wanda mutum bai taɓa tsammanin a rayuwarsa akwai wannan duhun ba annabi yake kowa zai tafiya da hasken shi ne kowa annabi yace wani zai zawa ya wuce kamar jirgin sama misali kamar tsuntsu wani zai zawa sara'in fat ya wuce amma fa sara'in nan ne ya kasa shi wutan jahannama annabi yace kuma dama da shi da na hagum da shi an kawo ni amana da zumunci annabi yace duk wanda ga yanke zumunta duk wanda ya ci amana babu shi babu shiga aljanna annan muhammad sallam yake cewa la imana liman la amanata lahu wala dina liman la ahada lahu babu addini a babu imani ga wanda bai da amana kuma babu addini ga wanda bai da alƙawari annabi yace zumunta tana alaƙe da al'arshin Allah tana cewa ya Allah duk wanda ya sadar da zumunta ka sadar da shi da rahamarka tana cewa Allah duk wanda yake zumunta Allah ka yanke shi daga rahamarka yau wani za ka samu shi da dangin shi shi kenan saboda ni ya samu wani abu na duniya to duk mutumin da bai kiyaye zumunta ba ba shi ba shiga aljanna sai ya zo sai zumunta ta tura shi ya faɗa wutar jahannama haka mutumin da ke cin amana shi wa annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace za a ji amana sai ka zo kamar za ka wucewa sai amana ta yi ka tura ka kai wuta Allah subhanahu wa ta'ala ya tsare mu annabi ce mutum zai tafiya da hasken shi wani zai tashi kamar tsuntsu wani in ya zo hasken shi zai wuce gaban shi ba ya haska ya wuce lahiya lau annabi ce akwai wanda hasken shi bai wuce ɗan yatsa ba haka kuma hasken yana yi yana ɗaukewa muna ganewa hasken yana yi yana ɗaukewa a haka jiskan ya ƙetare sira'i ya yayyanke sai ya tafi ya haɗa jahannama ya riko abin ya ta yayyanke mai jiki yana tahiya hasken na ɗaukewa yana tahiya hasken na ɗaukewa amma iya ƙetara sun san da yake cewa kai Allah ta mini ni'imar da baka taɓa mini ita ba a duniya saboda ni da bai ƙetara nan ba sai wutar jahannama Allah ya tsare mu da wuta a duk duniya ba abun bala'i ba abun tashi hankali irin wutar jahannama annabi ya ce ya ga wuta ya ga aljanna bai taba ganin tashin hankali a rayuwar shi ba irin wuta bai taba ganin masiha da bala'i irin wutar jahannama ba shi yasa da ya ga wuta sai annabi ya ce ina mata ku zo a muku wa'azi annabi ya tattara mata ya ce mata na ga kun kowa yawa a cikin wutar jahannama me yasa annabi annabi yake saboda kahurcin ku malumai suna fassara kahurcin mata da ni butunci annabi yake da ka ɗauki tsawon zamani tana kyauta sama mace za ka shekara biyar tana matsayin matarka lokacin da aka kawo ta da gidansu da kyan take tsayuwa saboda yunwa amma yanzu ku jira ma ba kowace take ɗaukar ta ba amma da kun samu sabani sai ka ce ni ka taɓa mini annabi yace saboda wannan kahuncin naku yasa ku yi kowa ku yi kowa yawa a cikin wutar jahannama annabi yace sannan da yawan zagi yace mata ku yi sadaka ku ba wannan gargaɗi ne wanda yake akwai akwai ban tsoro ciki wanda duk wata mace mai imani hankalinta ya tashi an ce sun yi yawa cikin wutar jahannama ta yi tunanin tana ciki ko ba ta ciki a yadda umar da annan muhammad sallam ya ba da labarin wasu mutane ya gaya wa huzaifa umar hankalin shi ya tashi so yake wai shi sai in ya ji bai cikin wannan mutanen banzan da annabi ya ba da labari sai huzaifa yace sirri dai tsakaniya da manzon Allah ban gaya ma yace wai shi yana ciki ko bai ciki sai bai cuce shi to alhamdulillah annabi ya ce ya gano wuta bai taɓa ganin bala'i annabi ya ce wai Allah wa ma ne zai yarda a shiga cikin wannan wutai a da Allah wutar duniya kaɗai ya take in ta ɗan laso ka akwai zahiri to wutan lahira ta lullumka wannan wutan mulkin balinki wannan ba in aka sa ta tun cikin mutuwa za ta sabida bala'i sai sa annabi ce Allah ya iya tanadin bala'i sai sa ai zamanin Umar wata uwa da take ce ma diyarta sai ta ci ɗauko nono ƙara mai ruwa mu ta hikasuwa mu sai da mu samu kuɗi da yawa ta ce mamma umar ya yi wa'azi ya ce babu kyau wannan ha'inci ne bai dace a ƙara ma nono ruwa ba sai ta ce ke gusa kan yanzu nan umar yana ganin mu a ce umar yana bayan gidan sai ta ce mamma in umar bai ganin mu ubangijin umar yana ganin mu shine wa shine Allah ana nan wace gari umar suka zo gidan yace abin da kike tattaunawa ce da yake ko da ta daga baki sai kace ai Allah mai gafara ne mai rahama ne yace kuma Allah mai tsananin azaba ne ga wanda suka saba miki mutane kullum suna halarto rahama Allah subhanahu wataala ya kamata ka gane wutan nan da aka yi ta fa ai tanadin ta ne kawai saboda wanda suka saba miki ko inna a'tadna lil kafirina salasila wa aglalan wa sa'ira ita ma wutan ba kan banza ba Allah yi ta kamar da bai aljanna kan banza ba muna fahimta annabi ya ce ya gano wuta ya ji Allah ya kewaye wuta da duk abubuwan da zuciya ke so shi ne shegantaku iri iri a annabi ya ce duk wani abu da kasan zuciya tana so da shi aka kewaye wuta Allah ya ce inna nafsu la'amaratun bi so illa yace kun ga ita rai kullum tana umartar mai ita da ni saɓa Allah subhanahu wa ta'ala kana zaman ka lahiya sai wani ya zo ya sama son wata waka ko wata ta zo ta tura miki wata waka ko ta tura miki wani film kana zaman ka lahiya sai wani ya zo ya ce ma ga yadda ake shan taba ai in ka sha taba tunanin ka na ragewa ko wani ya zo ya ce ma ɗanɗana shi ka ga ka ji akwai daɗi ai kaza kaza ai wani ma da ya sha ya ji kaza ai kaza ake haka haka haka ka gani zuciya ce take ma umarni da wannan saba Allah subhanahu wa ta'ala annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace ya ga ita kuma aljanna ya ga Allah ya kewaye aljanna da duk abin da zuciya ba ta so sallah karatun alqur'ani sada zumunta kiyaye amana taimakon uwaye biyayya ma uwaye a duk wata aika na alkhairi annabi yace da su Allah ya kewaye aljanna sai uwa ka kumance muna magana sara'i ne wanda annabi yace kowa sai ya bi ta kowa sai ya bi ta cikin shi duk mutanen da zai tafiya aljanna sai ya bi ta sara'i to Allah ka samu Allah ka ba mu iko mu ƙetare siratin nan lahi lahiya Allah ka ba mu cikakken haske wanda in muka zo za mu wucewa kamar jirgin sama ya wuce Allah ka ka samu daga cikin bayanka wanda suke asararu a wannan ranar to bayan sirati sai ni a hisabi lami a za a auna ayyukanmu ko kowa za a auna ayyukan shi za a auna aikin lada za a auna aikin zunubi shine Allah subhanahu wataala ke cewa fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fa sawfa yuhasabu hisaban yasira wanda aka ba littafi da hannun dama mu kiyaye za a miki hisabi amma za a mai hisabi ne mai sauki to mu babu ba sa a ba mu littafi to muke Allah ya ce mu wuce kawai in aka ba ka littafi to sai an ba hisabi za a ce ai kayi kaza ai kayi kaza za a ɗauko ayyukan ka na alkhairi za a ɗauko ayyukan ka na shari a auna sai dai wanda aka ba littafi da hannun dama ayyukan shi na ayyukan shi na alkhairi za ta yi na shari yawa akwai wani labari da annan muhammad sallam yake badawa na wata shari'a da za a yi ranar lahira suna da ɗan dama irin wa'annan akwai wanda za a zauwa duk ayyuka alkhairin nashi sun ƙare baki ɗaya taf sun ida sai shari kuma ga mutane wanda ya zalunta suna dubiyar shi wani da ya zo sai annan Muhammad sallallahu alaihi mala'ika Jibril ko yana ba annan Muhammad sallallahu labari ko Allah ne yana ba annabi labari eh mala'ika yana ba annan Muhammad sallallahu labari kan shari'an nan da za a yi kawai sai wancan yake Allah tunda ni ina bin shi shi kuma bai da lada da za a biya na Allah a ɗauki zunubi na a zuba mishi saboda tausayi na annabi sai ya fashe da kuka haka ne ranar lahira akwai yahiya babu yahiya ranar nan tsakanin uwaye da iyama babu yafiya balle wa'ansu wanda suka ga mutan daban annabi yake sai Allah ya yi alƙawari dabbobi ma sai ya mutu hisabi ba kuna kallon raguna suna hada ba kaji suna hada ranar lahira sai Allah ya mutu hisabi to balle mutane ha sai Allah ya ce ka yaye mishi mana sai ce Allah ni ma ina sai in tafi aljannan nan sai Allah ya ce mishi ɗage kanka sama na taƙaita bayanin ne daga ya ɗage kai shi sama sai yi sai ga wasu gidaje masu kyau sai ce Allah wanga gidajen wa kai mu tanadi annabawa ne ko ko siddiƙai ko shahidai saboda su ne mutanen da suka yi kowane mutane daraja a wurin Allah sai Allah ya ce mishi wanga gidaje ne wanda suke kan kasuwa na saidawa ne zai ce Allah duk duniya wa ya mallaki abin da zai iya sayan wannan duniya da lahira sai Allah ya ce kai tana da ya ce Allah ni kuma mi nike da sai Allah ya ce ka yahe ma dan uwanka lahin da yi ma Allah zai ba ka aljanna sai Allah na yahe mishi sai Allah ya ce shi ma ba ka kama shi ku tafi Allah sai ya ce da kai da shi kowa zai ɗauki wanda ya mishi sai annabi ya yi mulmushi ya ji daɗi saboda Allah ya yi ma al'ummar shirin gwani annabi yana da tausayi haka wani bawa ya cire tsammani wuta kawai zaya sai Allah ya ce ai kana da wani aiki alkhairi da ta wuri na menene aikin sai a ɗauko wata takarda wadda aka rubuta la ilaha illallah muhammad rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai a auna wannan ana auna ta duk sharrin da yi sai wannan la ilaha illallah ta riga wannan sharrin sai Allah ya ce ta yi aljanna ai sai annabi yake duk wanda yake la ilaha illallah zai yi zai shiga aljanna amma in ya kiyaye ta kawai ta hanya baya biyan bokaye baya biyan ɗan bori baya biyan malaman tsubbo ba ya ɗaukar layoyi a ba a zuwa wurin duk wani wanda ya kawo ce ma Allah subhanahu wata'ala annabi ya ce duk wanda ya ce la ilaha illallah matuƙar ya kiyaye la ilaha illallah ya mutu kan ba abun bautawa da gaskiya sai Allah Allah zai ba shi aljanna Allah ka ba mu iko mu kiyaye wannan kalma ta la ilaha illallah za a auna ayyukanmu shi Allah subhanahu wata'ala yake cewa فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية Allah ya ce duk wanda abin awon shi yayi nauyi wannan yana cikin ne ya gaddar Allah subhanahu wataala yana ɗaya daga cikin wanda Allah zai ba aljanna sai ya ce wa amma man khaffat mawazinu amma wanda ma'aunin shi ya zo da sharri yayi saku saku ba a yi sa alkhairi sai zunubi sai Allah ya ce fa ummuhu hauya a ranar nan Allah ya canza mishi uwa a nan duniya ba yana da uwa ba to saboda kibbin Allah da ya haƙuwa Allah ya kawai ya ce fa ummuhu hauya sunan uwarki ita ce hauya wa ma adraka ma hiya ni ne sanar da kai abin da ake ce mami wannan hauya in sai Allah sai Allah subhanahu wataala ce narun hamiya wata wuta ce wadda take ni take lasan mutum take cin har zuciyar mutum in tana ci wata wuta ce wadda take akwai bala'in da masiwa cikin ta Allah ya tsare to ana nan haka mu yi tare a gulguje har sai akai ina aljanna ko ga mutanen kirki ga mutanen wuta a ta yi a ta yi wuta wanda akwai wani bayani wanda ya kamata mu yi shi yadda dandalin alkiyama zai faruwa ko mu yi tare shi mutane sun zo ga mutane ga aljannu ga dabbobi Allah ya yi hushi zai ma kowa magana annabi yake kowanne daga cikin mu zai tsayuwa ne akan dan yatsan shi babba dan yatsa na kawa mutum zai tsayuwa ko zai shekara hamsin ko kuma dubu hamsin Allah ya yi hushi zai ma kowa magana za a matsuwa dan wuta ya tsaye wuta dan aljanna ya tsaye aljanna a yi hisabi kowa ya matsu saboda bala'i da ranar ai shi ne can inda Allah subhanahu wata'ala yake ba labarin bayan shi na kwarai sai su ce mi inna na kafu min rabbina yawman abusan qamtarira mu kawai abinda muke tsoro ga ubangijinmu wani ne da Allah ya hushi ya kame dai mu kowa magana shine ranar tashin alkiyama a zo wurin annabawa ko annabawa ya magana ceto a zo wurin Adam, a zo wurin Nuh, a zo wurin Isa, a zo wurin Musa, duka annabawan baki ɗaya, har sai an kai ga oga, shi ne wa annabi Muhammad, sallallahu alaihi wa alihi sallam, ranai, hushin da Allah ya kowa bai iya tunkarar Allah mishi magana. Sai annabi Muhammad, sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, ana nan ko da aka zo na annan Muhammad sallallahu alaihi ya rasulullah mutane sun shiga wani yanayi a roƙi Allah a yi sabi dan wuta ya ce wuta dan aljanna ya ce aljanna annabi sai ya miƙe sai ya ce ni ana laha ana laha ni na tantance ni insha Allah zan ma Allah magana annabi ya ce sai ce kawai sai in haɗu ma Allah sujada yace in ne sujada nan zan rinka yaban Allah in jirgina mishi da wasu kalmomi wanda yake shi ma a yanzu bai rike da wannan kalmomin sai in ya yi sujada ne Allah zai tusa mai abin cikin kai sai Allah subhanahu wa ta'ala ya kira shi da sunan shi kara sai ce ya Muhammad ya kai annan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam hal tu'ta roki abin da kake so Allah ya baka wacce man tushaffa ceci wanda kake so daga wuta ka kai shi aljanna Allahu akbar annabi yana dagowa sai ya ce ni ummati ummati ya Allah al'ummata ya Allah al'ummata sai Allah ta azarta mu da sa annan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana dagwa sai ce Allah al'ummata Allah al'ummata to annan muhammad sallam sai ya ce akwai wani alkawali da ya yi wani alkawali da ya yi yake duk wanda ya ji an yi kiran sallah ya bibi kiran sallah ya gani irin abin da ladan ke gani bayan an kammala kiran sallah sai ya yi mini salati bayan ya yi mini salati sai ya roƙan mini Allah Allah ya bani wannan matsayi na ranar tashi alƙiyama annabi yake in dai mutum ya mini haka ni kuma na yi alƙawari insha Allah zan tace shi ranar tashi alƙiyama bayan ladan na kiran sallah ne Allahu akbar Allahu akbar kai ma ka dai har ya zo ƙarshe ce la ilaha illallah sai ma sai ka ce la ilaha illallah sai ka ce Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahima innaka Hamidum Majid sai ka ce Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tama was-salatu al-qa'ima آت محمد الوسيلة والفضيلة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته sai ka tsaba shi da annabi ce in da kai min wannan addu'a bayan kiran sallah ceto na zai riske ka ranar tashi alkiyama Allah ta mu daga cikin wanda za su samu ceto na annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annabi ce kai bayan haka ba duk addu'a da kai bayan Allah ya amsa kun ga lokacin kiran sallah yana ɗaya daga cikin lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala yake amsa addu'a. To a gulgujen uwa ba za mu samu lokaci ba mu yi bayani dangance da abin da ake so irin ni'imomin da ke da ko cikin aljanna. Sai dai daga jan aljanna ka san wuri ne da daɗi wanda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa lahum fiha ma yasha'una wa ladaina mazid. Allah ce a aljanna duk abin da kuke so akwai duk abin da kake so aljanna akwai. Allah ce kai har da ƙari duk abin da mutum yake so akwai sai Allah ce akwai abin da ido bai taɓa tunanin zai gan shi ba zuciya ba taɓa tunanin wannan abin ba amma ni amma za ka gan shi a ina a aljanna sai sa Allah subhanahu wata'ala ya azurta mu da aljanna Allah ya ba mu aljanna aljanna akwai daɗi akwai kayan ni'ima ciki duk wani abu da ka sani a rayuwa matsala ne to insha Allah aljanna ta yi tsare shi a aljanna babu sallah babu azumi duk wata ibada da ka sani a duniya babu ita a aljanna aljanna gida ne kawai na hutu ba nan ba ana azumi ba yanzu to aljanna babu ana sallah to aljanna babu ana ana zakka ana to aljanna babu komi kawai za a hutawa ne Allah ce kai bayan wannan hadda ma ƙari ni ne ƙari shine na ganin Allah subhanahu wa ta'ala a aljanna ne kadai ya kai da abin da kai ke bukata ko kake marmari yau yanzu in kake kana bukatar mangoro a aljanna sai Allah ya ce to wai mangoron so kake ka ji tako shi da mangoro ko ko so kake mangoron ya zo da kai shi ya shiga cikin bakinka ha ko so kake ka zira hannu ka kamo ko so kace kai tsallo ka kamo duk abin da kake so Allah yake akwai nan duniya haka ne na yiwa Allah yake ga teku za ka gani na giya da na zumuwa da na madara sai ka zaɓa duk abin da kake so nan duniya ba an ce sauraron waka da kiɗa haramu bane ba a aljanna halaki ne sai ka gayyato irin makiɗan da kake so su zo su kiɗa ma aljanna kai rawa yadda ya kamata babu haramu ka tashi kuma lahiya launi amma nan duniya an ce babu kyau aljanna duk abin da kake so akwai in kace kana marmarin zabo Allah zai ce to so kake ka ji tashi zaban a ko kuma tana buƙatar zaben ya taso da kai ke shiga cikin bakinka ko kai ne kake so ka rinka ɗaukar ƙafa da cinya kana sawa cikin bakinka sai yadda kake so haka Allah zai cewa amma Allah sai mu aljanna kenan insha Allah ta'ala saboda muna son mu dan ja cikin tafsirin namu za mu takaita bayanai dan mu samu mu fassara ayoyin wanda suke masu dan dama dama kuma muna daukar ni muna daukar hukunce hukunce da cikin su akwai sauran lokaci za mu iya shiga aya ta gaba koko babu sauran lokaci to za mu ila bayani kenan ni akwai ganin Allah subhanahu wa ta'ala cikin aljanna bayan wannan sannan kuma akwai mata cikin aljanna matan ma za a ce ma ka zaɓi irin adadin da kake so duk wanda ka gani kace Allah wanga ta burge ni sai a ce an baka ana nan kuma sai ka ga wata ta zo kace Allah wanga ma ana nan sai ka Allah ce ga sunan ka zaɓa ka ba su ɓata ma rai ba ka zuwa sai ka siyo shinkafa sai ka a'a babu wannan an gama matan ga sunan burjin sai wanda kake so babu matsala wadda ana ana bada misalin irin mata aljanna ana cewa rana tana da haske ko to da mata aljanna za ta hitawa duniya aka ce hasken rana zai ɗaukewa saboda haske tana kallon yadda jini ke yawo a jikinta aka ce da za ta hitawa ta hada ido da wani a duniya mutuwa za a yi saboda jin daɗi nan wace mace ce za su yi saboda jin daɗi ta mutu akwai ka wata in ka ganta sai dai ba tafiyar ta kama ka ko sannan kuma diya da kake da mace a duniya dole wata rana sai ta ɓata mata rai amma aljanna babu wannan miyanta kaɗai in ta hiddo la haura wala quwwata illa billah da ashe akwai wasu ruwa wanda suke cike da ƙazamta da mata aljanna ta yi tohi cikin ruwan nan ko za ta ga ruwan sun koma ruwa ne kalbabu wani dauɗa a cikin shi yasa Allah ka ba mu aljanna Allah subhanahu wata'ala ce kai kun ga mata aljanna waja'alnahunna abkara urban atraba Allah ce sai muka zaɓe su ƴan mata matasa muka sa muku aljanna Allah ya ce urban atraba wanda suka kware wurin iya soyayya wanda suka kware wurin iya biya ma bukatar ka kowace iri jin bukatar da kake so da mace ka ji daɗi sai aljanna nan wurin ana da yarana kawa ne ana ta haƙuri amma malam shan daɗi sai aljanna ba kashi ko ba hitsari a aljanna akwai wa'annan nan wata rana mata suna al'ada ko ba ce za ka iya zuwa wani mata ka ce ma yawa al'ada take shi ke nan ka haƙura ko ko kuma ka ce ma ba ta da lahiya a aljanna kuma duk babu wannan shi yasa Allah subhanahu wata'ala ya yi tanadin ni'imomi a aljanna da yawa Allah ya azurta mu da aljanna sannan akwai wani abu wanda ya yi komi daɗi a aljanna shine ganin Allah ba kowa zai ganin Allah ba sai wanda ya shiga aljanna dan aljanna in ya zo ga Allah yana hira da Allah zai mamance da wani abu aljanna kuma dan ganin Allah ya yi komi daɗi wai ba ganin Allah ba yau misali aka ce tani zai zawa mutum nawa zai tafiya kaga ana tura tura kawai dan mi dan a gaishe to balle Allah subhanahu wataala wanda ya tsaye da sama babu zai shi a ya zama muna da ƙasa haka lafiya nan wanda ya halicce mu ai da nan Allah akwai daɗi Allah subhanahu wata'ala ya samu da cikin bayan shi wanda za su gani wanda da ba mu so mu kai bayani ta aljanna ba mun dai bayani a gulubi amma insha Allah ta'ala wata rana za mu zawa mu yi muhadara wanda yake kawai takenta shine ni'imomin aljanna ba su kirguwa duk abin da kake so aljanna akwai in wuyi ce in giya ce duk abin da kake so aljanna ba shi sha bace ba kaka sha ta duniya ka yi haƙuri akwai aljanna ba mata ba ne ba ka yi haƙuri in Allah bai sa ka yi arme ba akwai su ga fitan ala tsala rangaɗa rangaɗa rabta rabta iyakan ranka kuma nan duk duniya bakin kuɗinka an ce hudu ko to aljanna loli yusu ne ai kun san loli yusu ko to za mu saurara wannan insha Allah sai zamana gobe idan Allah subhanahu wa ta'ala ya kai mu da za mu tashi ula'ika ala hudan min rabbihim wa ula'ika humul muflihun Allah ya samu daga cikin wannan bayan idan insha Allah za mu saurara abinda muka karanta ne dai Allah ya muna tarayya cikin lada kuskure kuma Allah subhanahu wataala ya yi muna idan inda kai masu tambaya ko wuri da aka ji ayi kuskure za a iya tunatar da mu amma kahin nan za mu karanta tambayoyin da muka kwana da su ko assalamu alaikum malam ranar juma'a masu yin sallah a gida sai an jira masu yi a masallaci koko su za su yin sallar su ne kawai a'a ai daga lokacin sallah a zahar ya yi in dai musamman na fahimci mai tambaye kamar mace ce za ke yin sallar ki ne bakin da lokacin sallah a zahar ya yi in dai bisa yi juma'a ba kawai za ke yin sallar ki ne ba sai kin jira an je juma'a ba ko an dawo wannan yace assalamu alaikum wa rahmatullah malam a gida idan kana karatu zaka iya yi cikin zuciya cikin zuciya cikin zuciyarka sai ka daga murya ban gane wannan tambayar ba a gida zaka iya karatu cikin zuciya ko ko sai ka daga murya ya danganta asali in wa inda kake karatun babu wani wanda za ka iya cuta ma za ka iya daga murya amma inda kake akwai mutane wanda wataƙila sautin karatun naka zai iya damun su ba cikin zuciya ba za ka yi za ka yi ne yadda bakinka za ka iya za ka iya yadda kai za ka iya yadda kanka abin da kake karantawa muna fahimta wanda a nan an ce karatu cikin zuciya za ka ga wani ya yi shiru yana ta tunani wannan tunani kake ba karatu ba dole sai bakinka ya motsa muna fahimta aiko wannan yace assalamu alaikum malam idan kana idan kana azumi aka ma allura ko serum azumin ka yana nan ko ya kare to magana mai inganci cikin maganganun malamai shine allura da serum ba su karya azumi matuƙar ba suna ɗauke da sinadari na abinci ba amma in dai na magani ne kawai ba su karya azumi wallahu ta'ala a'la wa a'lam wanda ya ce assalamu alaikum malam ya halatta idan aka yi addu'a wajen wa'azi a shaha ai ba wajen wa'azi ba wurin komi ma aka yi addu'a ba a shaha muna fahimta ba a wannan shaha da ake a ce fatiha ko me fatiha ma subhanallah ba a shaha hadisin da ya zo da wannan ana shaha bai tabbata ba sai tambaya ce assalamu alaikum wa rahmatullah malam ba laifi idan mace tana al'ada ta ɗauki alƙur'ani babu laifi mace idan tana al'ada za ta iya karatun alƙur'ani za ta iya ɗauka alƙur'ani za ta iya yin sauran dizikirori baki ɗaya abinda ba ta iya yi shine ba ta iya yin sallah da azumi da wasu sauran ayyuka wanda Allah subhanahu wa ta'ala ke mata masu al'ada su dakata muna fahimta eh kenan za ta iya ɗauka alƙur'ani insha Allah ta'ala babu wani nasi karara wanda yake macen da ke al'ada ko macen da ke da janaba ko mutumin da ke da janaba kai ya ɗauki alƙur'ani mai yawanci za ka wasu suna kawo hujja da inda Allah subhanahu ta'ala ke cewa la yumassuhu illa al-mutahharuna to ai wannan aya ba ta da alaka da mu can ana magana can sama ne Allah ya ce tanzilun min rabbil alamin wallahu ta'ala a'la wa alim shi kenan akwai wasu tambayoyi ko ko wannan su ne tambayoyi ina ji da aka na da su ko na'am ai duniya gidan wahala ta ji wata tambaya wai in aka sai aljanna za a dawo duniya ai ai ba mu hata mu dawo kai kana son ka dawo duk daɗin da ka ji ana ta zanawa a ko so kake ka dawo ka rika kallon fere Allah ya datar da shi kenan babu wani tambaya ko? to abinda muka karanta ne dai Allah muna tarayya cikin lada kuskure kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya yahe mana Allah biya mana bukatocin mu na alkhairi baki daya Allah subhanahu wa ta'ala ya kashe mu muna musulmi ya sa maganar mu na ƙarshe cikin duniya shine la ilaha illallah محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم Allah ya karɓi ibadodin da muke yi cikin Ramadan da wajen Ramadan Allah ka samu daga cikin bayinka wanda suke ba za a ma musu hisabi ba Allah ka samu daga cikin asabiquna sabiquna wanda alkiyama ko sai da a ce ku tahi ba tare da an muku hisabi ba muna adda Allah subhanahu wa ta'ala ya zama da ƙasar Nijar lahiya da sauran ƙasashen al'umma musulmi baki ɗaya duk musulmin da ke da wani bukata na alkhairi Allah subhanahu wa ta'ala ya biya mishi duk musulmin da ke hama da wani kunci ko damuwa Allah subhanahu wa ta'ala ya yi mishi muna addu'a ga uwayenmu da malumanmu wanda suka rasu Allah ya ji kansu da rahama wanda suke rayu kuma Allah ya sa su huta Allah ka raba su da kunya duniya da lahira duk musulmin da ke kokarin taimaka ma musulunci da musulmai ta kowace hanya Allah ya taimake shi duk mutumin da ke kokarin kawo ma musulunci da musulmai cikas ta kowace hanya yana cewa Allah shirye da shi in kuma bai cewa Allah ka yi mana maganin shi سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته